من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الكاتم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين جماعة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الله yau wannan rana ta juma'a ashirin da uku ga watan ramadan hijiran ma'aiki tana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da sha uku ga watan afrilu dubu biyu da ashirin da uku miladiyya annabi isa alaihi salam shi za mu ci gaba daga inda muka tsaya a karatunmu na jiyar domin Allah ce sulh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العظيم
Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu kissar annabawa a gurare da yawa wannan cikin suratul zariya haka Allah ya ɗauko yanda sun faru irin wannan kissoshi a cikin surori kamar suratul hudin irin su suratul hijri da sauransu to nan ma Allah subhanahu wa ta'ala inda muka ɗauko karatun dai za a ji jiya a karatunmu mun kai ƙarshen yadda muka ji ƙarshen fir'auna yadda ƙarshen fir'auna ya zama kuma wannan lallai izina ce gare mu to sai Allah ya ci gaba da ba mu kisar mutane wanda suka bujirewa manzanninsu sai Allah ce fi adin wato a wajen halakar da adawa mutanen annabi hudu su ne ake kira adawa mutane ne masu ƙarfin gaske kuma larabawa ne asali da su da mutanen annabi salihu ana kiransu al'arabul ariba larabawa ne asalinsu da ke nan Allah ke cewa inda aka halakar da su irin arsalna alaihim lokacin da muka aiko musu arrihal aqim wato bakararriyar iska iskar da ba ta da alheri la khaira fiha ita ce arrihal aqim asalin hukumu yana zuwa daga mata ne can za mu ga Allah na cewa wai ja'al liman yasha'u aqima ko na sanya wanda ya ga dama mata ya zance kasance bakararriya ce to nan Allah sai kira wannan iska da cewa rihal aqim saboda iska ce wacce al'ada iska in an ganta takan haifar da alheri ta haifar da ruwa hadari ta haɗawa hadari ruwa ko ka ga wani alheri wanda za ka ji daɗi ka sha iska to ita wannan ba haka take babu alheri cikinta shi yasa Allah aya ta gaba yake faɗi mana aikinta ma ta zaura min shai ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم wannan arriya al'aqim ma ta zaura min shay'in ba ta barin komi ne ne min shay'in ko menene ta gani ba ta bari shi illa ja'alatu karrami sai ta sanya shi ta mai da shi wato inda asad alaihi ta zo kansa sai ta mai da shi kamar karmami ta mai da shi bata-bata ko menene arramim fasarar da za ta zo kusa da zukatanmu mu gane shi ne kamar ka ce ta mai da shi fata-fata ko ta mai da shi kamar karma ne to wannan me ya faru kunga kawai fi adin iz arsalnahu alaihim الريح العقيم ما تذر من شيء إلا جعلته كالرميم أي أبقى أبن ديفا الله تعالى هكذا baya halakar da mutane sai ya kawo sako lokacin da kafin a halakar da su wannan mutane adawa annabi hud alaihi salam ya kira su ne wa ila adim akhawm huda Allah ya aiko ainihin wato annabi hud zuwa ga ƴan uwansa adawa qala ya qaumi ce ya ku mutane na aibudullah ku bauta wa Allah ma lakum min ilahin ghairu ba ku da wani ubangiji in ba Allah ba in antum illa muftarun Allah ta'ala sai ke cewa ni ba na ganin ku sai ku masu kirkire ne masu kira ne ku faɗi abin da babu shi ku ce akwai shi ku ce akwai alloli bayan Allah dai ne ku ce ku haka kuka gada iyaye da kakanni wannan kuma ba haka ba ne asali Allah bauta masa akai duk wanda ya bauta wani Allah bai to daga asali ba na fata mun gane asalin bauta asalin halitta Allah bauta ne ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu Allah da aiko mu ya turo mu duniya dan mu bauta masa ne kuma yana sakko mu zuwa duniyan nan sai ya aiko annabawa wannan na bin wannan wannan na bin wannan wannan na bin wannan sau da haka ba zai yi ku ce mun gada iyaye da kakanni ba ku taɓa jin tarihi cewar akwai annabawan Allah da suka gabace kamar annabi nu to to shine sai Allah ki cewa in antu billahi mumtaru har lokacin da dai Allah subhanahu wataala yana ci gaba da ainihin wato annabi annabi hudu alaihi salam yana ci gaba da kiransu kafin a kawo wannan iska din bakararren iska ya qaumi astaghfiru rabbakum ina cewa ya ku mutane na ku nemi gafara ubangijin sun matubu ilaihi sannan ku koma zuwa gare shi istighfari mun daina tubu ilaihi mun dawo kan abin da Allah yake so Allah ke ce yursil sama alaikum midrar duk abin da ya ce musu kenan shekara da shekaru kuna kuka yi haka kuka bi Allah Allah zai aiko muku da ruwa mai albarka wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum Allah ya ƙara muku wani ƙarfi banda ƙarfin da Allah ya ba ku ba kuna takama da ƙarfi ba to annabi Hudu ya kira su ya ce in kuka bi abinda nake abinda Allah ya aiko ni ku bauta mai shi kadai to shi kenan Allah ta'ala zai ƙara muku ƙarfi zuwa ƙarfin wala ta tawallau mujrimi kar ku juya baya kuna ƙiyayya kuna kafirci kuna jarima shine wala ta tawallau kafirin kenan kar ku juya baya kuna kafirai ku karbi wannan kiran nawa ya ta wa'azi adawa suka ce kai yahudu ma ji tana bai bayyana baka zo mana da wani dalili ba wa ma na hana bitariki aliyatina an kaulika mu ba za mu ba allolinmu ba don abin da kake gaya mana nan haka aka yi wa ma na hana laka bi mumini mu ba mu ba za mu yi imani da kai ba to kun ji abin da ya kira su su kuma abin da suka maida mai shi yasa Allah ya aiko musu wa fi adin arsalna alaihim rihal aqim ma tazaru min shay'in atat alaihi illa ja'alatu karramin wannan abin da ya faru suka ce ba za su yi imani ba to shi ne to karshe shi kenan sai Allah ya halakar da su da rihal aqim aka aiko da iska bakararriya ana kiran iska addabu iska wacce marar amfani kenan ko wani hadisi da manzon Allah ke cewa nusirti nusirti bisuba bisiba wa uhlikat adun bidabu ni manzo Allah yake cewa an taimake ni da shauki ko da iska mai mai ni'ima amma su adawa an halakar da su da mai da addabu shine ar-rih al-aqim wato iska bakararriya kenan ƙarshe dai Allah ya fata-fata da su ba ƙarfi suke takama ba Allah cikin hikimarsa duk abin da kake takama da isa a turo maka abin da kare na sai lalata ka sai Allah ya turo musu iska ta rika ɗaukar su kamar yadda ake ɗaukar karmami ana ciccilla su aka kakkarya su aka ciccira su wannan shine ƙarshen su wannan shine a takaice kun ji ƙarshen adawa na'am وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين Na'am, ha'ilau, Allah ya ce wa fi samuda, a wajen halakar da samudawa mutanen annabi Salihu Alaihissalam, isƙila lahum lokacin da aka ce musu, wa ya ce musu? Allah ya ce musu a bakin annabinsu Salihu Alaihissalam, tamatta'u hatta hiyin, ku yi ta jin daɗi da ƙarfi da Allah ya ba ku. da yalwa da Allah ya ba ku har lokacin ilahin ƙiba'i ajaliku har zuwa ƙarshen ajalin ku ji daɗi to
فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون
fa'atau al'amuran rabbihim sai suka ƙetare umarnin ubangijinsu da aka ce tamatta'u hatta hin ma'ana ku karbi kiran annabin annabi salihu alaihi salam ku yi imani sai ku ta jin daɗi har zuwa ƙarshen ainihin rayuwarku amma fa'atau sai suka juya baya suka yi girman kai suka ketare iyaka an amra rabbihim akan umarnin ubangijinsu Allah ya faɗi daga bakin ɗan uwansu salihu alaihi salam amma ba su karɓa ba ba a kazatuhu sa'iqa su kuma sai tsawa da ainihin girgizar ƙasa eh wani wani gurin Allah fa akazatu murrajfatu fa asbu fi darihim jasimi as-sayhatu war-rajfa da tsawa da girgizar ƙasa su kuma Allah ya halakar da su wa hum yanzurun Allah ya ce suna kallo zai domin azaba ta faru da rana ne kuma suna sanin an gaya musu zai ta faru shi yasa Allah ce yanzu ruwa za mu ji a kisa na kuma su ba wumi فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين Allah sai ce wa mastafa'u min qiyam da Allah ya aiko da wannan azabar ba su samu damar tsayawa ba ina za su tsaya wa ma kanu muntasirin ba wanda zai taimake su su tsaya su ce bari mu kare wannan azabar ba za su iya ba wane mutum sai kai ku zo mu haɗu wannan tsawa da wannan girgiza mu yi kokari mu kare kanmu wasu sa'o min qiyam ba su iya yin haka ba wa ma kanu muntasirin sannan Allah ya ce ba su iya samun taimakon kansu ba wannan ayoyi guda uku shi kisar annabi annabi hudu tana ɗan takaituwa in ka ga ɗabi'a ƙur'ani amma kisar annabi salihu ta fi ɗan yalwatuwa kuma ta fi izina da yawa kuma kisar tana ta fi shafar mu sosai mu al'umma manzan Allah to shi yasa za ka ga ko a cikin tafsirai na malaman tafsiri za ga sun fi faɗaɗa kisar annabi salihu alaihi salam da kisar fir'auna kamar yadda muka karatu mu a ciya dukkan dalilan nan annabi salihu alaihi salam da Allah ya aiko shi cikin mutanen samudawa mutum ne mai ibada mutum ne mai kawaici sallallahu alaihi wasallam idan ya zo cikin mutanensa ya yi ibada ya yi musu wa'azi sai ya koma jeji yana da wani ɗan sauma'a ɗinsa sauma'a shi ne kamar kiskali yadda almajirai yan suke yi ko a je jeji a ɗan kiskali to yana da wata sauma'a bayan gari sai je bayan gari sai ya sauma'arsa ya ta sallah iyalin za su kawo mai bukata nan suke zuwa su kawo masa in ya yi ibada ya yi sallah ya yi sallah kuma sai a dawo cikin jama'a ya zo a tara mutane ko an samu mutane a zazzaune ko a je can hijir din ashabul hijir domin suna da wannan guri hijir wani kwararo ne inda suke haduwa ana badala a gurin sai ya je hijir din a ce musu wa'azi shi kenan lannan sai suka ce kai salihu mu fa ba za mu yadda da kai ba abin nan kiran nan da kake mana mu fa ba mu yadda ba ba mu yadda cewa kai annabin Allah bane ba ma ba mu amince da cewa kai manzon Allah ne ba amma tunda ka matsa ka nuna mana wata aya mana wacce za ta nuna kai manzon Allah din ne sai wani takadari daga cikinsu don suna da takadarai a cikinsu sai ya ce mu sai aka nuna wani dutse an ce wani bakararren dutse ne samma suke kiransa irin dunkulallen dutse wanda kowa ya taso haka ya gan shi a gurin ka nuna wannan dutse suka ce inda kai manzan Allah ne kai ka mai da wannan dutsen muna son mu ga taguwa ta fito cikinsa in ta taguwar ta fito kuma nan take taguwar ta haihu ka ji ba sai kafiri sai ce idan kun yadda idan na yi addu'a na gaya wa ubangiji na aka yi hakan za ku yi imani suka ce mun yadda za mu yi imani ya ce ta shi kenan daman cikin arwallah kullum ake da sallah sallah ya raka a biyu ya addu'a ya ce ubangiji ga abin da suke so suka kewaye suna kallon ikon Allah nan take suka ga dutsen nan ya fara naƙuda suka je na wani kunkuri kamar na abin nan can sai suka ga taguwa ta fito taguwa ta fito jikin wannan dutse taguwa tana fitowa ita ma sai ta fara naƙuda ita ma sai ta haifiya a lokacin guda nan take akwai babbansu mai garin ana kiransa jundu bin amur jundu bin amur nan take sai ce ni na musulunta sai ce wannan annabin Allah ne wallahi na yadda na musulunta jama'a shi wanda suka amince suke bin shi yan talakawa haka su ma sai suka bilayi suka ce mu annabi salihu mun musulunta to akwai shakiyan gari wanda kuma su suke tsorewa kowa idanu ana tsoron su akwai wani ana kiransa zu'a bin amr akwai wani akwai wani habbab shi zu'a bin amr shine wanda ya fara cewa kar ku yadda kar ku yadda sihiri ne yayi mana ana yin sihiri amma san ana irin wannan abun garku yadda sai kare shi jundu bin am Allah sai taimake shi da jama'ar sa ɗan tsirari suka koma wajen bayan annabi salih shi kuma wannan sa da, da habba sai suka sai suka ci gaba da kiran mu kai garku yadda ƙarya ne kaza kaza kaza shikenan aka watsi sai sai ce to sai sai kashe gari sai zo ya tara su ita to jiya ga abin da kuka ce mu yi Allah ya yi abu ga taguwa nan Allah ya gaya min cewa wannan taguwa tana da amfani cikin tana da amfani ga abin da za ku taimu na farko dai wannan rijiya ta ku ta gari ta hijir da kuke ta shan ruwa kuke amfani da ita to yanzu za a raba wannan shan ruwan gida biyu lahashir walakum shurbi yawm ma'lum wannan taguwa yau ta sha ruwa ko kuma gobe ku ta ɗiban ruwa ranar da take shan ruwa ku ta shan ɗiban nono ku sa kwanukan ku da abin ɗiba ku ta tatsan nono ba zai kare ba domin ba taguwa ba ce ta ɗabi'a a'a taguwar mu'jiza ce nonon bai karewa kamar gari-gari sun yadda aka fara gari-gari-gari su zo'a su habba sai suka ce kai aba da za a yi kullum mu wannan taguwar mu matsa mana take ya za a sa mana wata doka duk da muna shan nonon a- a- mu da garin a sa mana doka a ce ranar da take take shan ruwa ba za mu ɗebi ruwa ba domin in ta sa bakinta cikin rijiyar ta miƙa shi sai ya kai rijiyar in ta ɗora bakinta da safe har dare ba za ta fito ba amma nan baya ga nono ga nono su ta ɗiba su ta ɗiba ranar da suke ɗiban ruwansu kuma ita ya ta tafi dawa to dalilai ne guda uku ya kawo har suka kashe suka soke ta suka kashe ta ba faru haka da Allah ke faɗa na farko kafirci na biyu sai suka ce wat- tana hana su shan ruwa ranar da su kullum su za a matsa musu a ce yau shan ruwa yau ita za ta sha ruwa su ba za su sha ruwa ba na uku wai idan ta tafi dawa ran da ba sa shan ruwa tana koran musu dabbobi kaji kaji saboda tana da karama kar mu'jiza idan dabbobi suka ganta saboda girmanta da yanayin ta duk sai su dinga rugawa sai su bazama su dinga rugawa to wannan ya haifar sai suka ce su kawai ba su yadda ba su kawai wannan wannan kawai a san yadda za a yi da ita garin gaba daya in ban da shi wannan bawan Allah Jinto bin Am da shi da dan talakawansa sarkin garin na farko duka amma su wannan Abbab da sauransu duk da suka suka suka suka haɗu akan kawai a kashe ta shi yasa zaka ga duk inda Allah zai faɗi malaman tafsiri suka ce duk inda Allah zai maganar taguwar annabi salihu alaihi salam sai ka ya ce fa'aqaruha kaga yace fa'aqarun naqata a wata ayar sai yace fa'aqaruha fa qala tamatta'u fi diyarikum salasata aw ayyam zalika wa'dun ghairu maqzum duk inda za a faɗi maganar uh, wato aqaru zaka ji an ce ba za a ce aqara ba aqaru dukkanin su mutanen garin fakazzabuhu fa'aqaruha ko fatamdama alaihim rabbuhum bi dhanbi fasawaha to sai malamai suka ce to duk inda aka yi wato gaba ɗaya garin ne in banda wannan bawan Allah da dan jama'ar sa duk garin sun haɗu akan ba sa santa kawai aka ce ta to a garin akwai wasu mata ta kadarai akwai wata ana kiranta Aniza Aniza mata ce tsohuwa tsohuwa ce mai kudin gaske a garin kuma tana da 'ya'ya kyawawa 'yan mata ita wannan baiwa Allah da ita da wata mata ana kiran samma ita kuma samma ita kuma matashiya ce kamar zawara kyakkyawa ga ta da kyau ga kuɗi wannan kissar hatta imam dabari cikin tafsirinsa ya kawo wannan kissar da yake karanta mu duk tafsiran nan na- na sunna sun kawo wannan tare sauraka sai suka ce to mu musa tuɗi ne mu abin ya dame mu duk gari kowa so yake a kashe ta sai mu da za a samu a kashe wannan taguwa ta zo ta dame mu tana koran mana dabbobi ta zo ta tare mana rijiya kullum kaza kaza kaza wani duk gari da su rudu ake ko kowa ya so yake a kashe ta yasa Allah ya kira fa aqaru fa aqaru fa aqaru shikenan ita aniza sai ta ce duk wanda ya kashe wannan taguwa za ta aura masa ya- ɗaya daga cikin ‘ya'yanta nan kyawawa guda ɗaya kuma za ta ba shi tarin dukiya sai ta gayyato ƙuddaru ƙuddaru ɗan salim takadari kenan ita kuma ɗayar zawar ana kiranta sudufa sudufa sunanta ita kuma bazawara ce matashiya mai kuɗi ita kuma sai ta ce duk wanda ya kashe wannan taguwa za ta aura mai kanta kuma za ta ba shi dukiyarta ƙuddaru sai ya nemo mutane sudufa sai ta samu wani ana kiran shi la'alab la'alab suke kiransa wani abin nan ita kuma shi ma sai nemo mutane sai suka zama su biyu sai suka nemo mutum bakwai ba shi yasa Allah yake faɗi ba wa kana fil madinati tasatur hadin yufsuna fil ardi wa la yuslihu a wani gurin wa kana fil madinati fi madinati al hijr kenan tasatur hadin akwai mutane tara takadaru Allah yake faɗin su yafsuruna fil ardi suna banna a ban kasa wala yuslihuna ba sa gyara to kuddaru ne da wannan ɗayan suka haɗu suka zama su tara sakamakon wannan matan da suka ɗauki haya su sai aka je aka ce a je a kashe wannan taguwa shikenan suka tafi suka samu taguwa Kuddaru shi ne shugaba sai aka soke ta aka kashe ta bisa ikon Allah Allah yana son ya kawo mutane sai ya kyale sai Allah ya bari sai aka kashe ta annabi salihu ya dawo ya fito ya dawo daga wajen ibadarsa aka ba shi labari ai an kashe wannan taguwa yana zuwa sai ga yana kuka annabi salihu alaihi salam sai ga yana kuka ke yanzu kashe wannan abu ke ta sai ce ta matta wufi diyar kuma salasa ta ayyamu zalika wa'adun gairu makzo manya hankali aya Allah an taba aya Allah ƙila da iyalinsa aka taba ba zai wannan ba amma wannan aya Allah ce hazihi naqatullahi lakum aya fadaruha ta'kul fi ardillah wala tamassuha bisu'in faya akuzakum azabun kari aka wani Allah ke faɗa wani gure wannan taguwar Allah ce ku batta ta ci daga abin da dukkan ɗabi'a take ci nan dabba kar ku sake ku taɓa ta bisu'i Allah ya faɗi musu wannan amma ba su ci ba suka kashe ta ya ce to ta mata wufi diyar kun salasa ta iya ku je ku ji daɗi a gidajen ku kwana uku zalika wa'adun gairu makhzu alƙawari ne wanda ba ƙarya cikinsa wannan ya faɗo wannan ran laraba ne to a nan kafin wannan ƙuddaro da jama'a sai suka ce to mu fa ba za mu kyare ma annabi salihun ba ka ji shaki yayi sai suka ce mu mu je mu kashe shi mu je mu kashe shi ƙuddaro ya fara ba da wannan sai haka ne fa in kana sadikan ajjalnahu haka suka ce in kana sadikan ajjalnahu wa in kana kaziban alhaqnahu bi naqati in kana sadikan ajjalnahu mu je mu kashe shi shi ma in gaske ke annabin Allah ne manzon Allah ne ajjalnahu mu kashe shi tun lokacin mutuwarsa bai ba wa in kana kaziban in ku ƙarya yake mu haɗa shi da taguwarsa tunda mun kashe tago shi ma mu kashe shi to wannan su tara din su tun kafin kwana uku suka mutu sai suka je wai da rigima wanda ya muku wannan mu'jizar gaban wai shi da za ku kashe shi suna zuwa inda yake ibada sai Allah ya ko Jibril alaihi salam da mala'ikun azaba sai aka danne su a gurin aka yi kata-kata da su za ku ji malamai suna cewa mu fatta an sala'an an aka cira su aka lalata su a jeji ko ba so san mutu ba saboda a bayan gari ne suka yi za su kashe shi wai annabi salu alaihi salam to shikenan su kuma sai aka dawo kan mutanen garin hijir ranar laraba ranar alhamis dama ya ce musu za ku ga alamomin mutuwa kuna nan ranar farko za ku ga fuskokinku sun yi farra ko sun yi kamar yalo dark yalo rana ta biyu ranar alhamis kenan ranar juma'a duk fuskokinku za su zama ainihin jajaye ranar asabar duk fuskokinku za su zama bakaki hakan suka gani ranar alhamis kowa zai ga fuskarsa ta wane ya nake ganin ka haka a wane ya nake ganin ka haka ranar juma'a kowa sai ga fuskarsa jajawo ranar asabar kowa fuskarsa bakin kirin ayya ranan lahadi da safe sai wannan fa aka za umur fa aka za umur rajfatu fa asbahu fi diyarihim jasimin sai Allah ya kuda wannan tsawa irin arra'atun nan tsawa mai rikici da girgizar ƙasa aka kace kace kace kace da su shine ƙarshen samudawa to manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana yawan ba da labarin kissar samudawa lokacin da zai je yakin tabuka a shekara ta tara bayan hijira manzo Allah ya rage da shekara ɗaya ba Allah ya karbe shi ba sai suka bi hanyar sham ne har yanzu gurin yana nan irin karatunmu na jiya din nan har yanzu su ma gurin yana nan da aka je jeje gurin sai manzo Allah yake gaya wa sahabbai za a wuce tabuka yace wannan gurin ne aka halakar da samudawa kowa ya ƙara ya ƙara ya ƙara lamba mai tafiya akan doki ya ƙara wa doki sa gudu mai tafiya akan rakumi ya ƙara wa rakumi sa gudu mai tafiya a ƙasa ya ƙara gudu a gurin saboda me gurin azaba ne wasu daga cikin sahabbai sai suka ce ya rasulullahi mu kada za mu samu dama mu je wannan gurin gurin yana nan a kewaye ka gan shi ba kyan gani shi ma ba a shuka gurin ba amfanin da yake komai a gurin kuma har wannan hijir din wannan wannan akwai wata rijiya wannan rijiyar tana nan amma ba ta ba amfani da ita wurin ya zama abun tsoro yana bai ba kyan gani ba za a ce a a kar ku je sai dai mutum ya je yana kuka sharɗi in za ka je ziyarar gurin sai dai ka je kana kuka in ba za ka yi kuka ba to ka tabbata ka haddasa kuka ma'ana ka rika tunanin abin da zai haifar da kuka din kana kana alhini ma'ana kana ta alhini kai wannan mutane Allah sai Allah wadaran wannan mutane haka zaka je kai kai kai ka ga gurin ko kuma ka tafi kana kuka wiwi to shine maza Allah ce to babu laifi sai ka je ka gano su ka gano gurin wannan kissa ta annabi annabi salihu tana da annabi yana yawan bada misali akan ta sosai tana da ma'anoni da yawa amma wannan dai a takaice shi ne ƙarshen wato ainihin wato samudawa wanda dukkaninsu wannan wato annabawa ne wanda suke arabul ariba ne larabawa ne wanda suke na usu wanda ake kabilan ɗinsu to wannan shi ne ƙarshensu su da wannan me za mu koya a nan yan uwa tamarrudi da ƙin allah yana haifar da halaka kuma abin da zai ba ku sha'awa alƙur'ani yana ba da kissan nan abin ya faru sai ka je ka ga abin kuma sai ka ga aya a gurin wani yana nuna wato gaskiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna gaskanta Qur'ani ka kare imani da alƙur'ani ne girma Allah ka shirye mu kuma Allah ya ci gaba wa qawla nuhin min qabl إنهم كانوا قوما فاسقين تو وقوم نوح من قبل kun ji sai Allah ce min qab haka nan yadda aka halakar da mutanen annabi Nuh min qab ay min qabl ihlaki adam wa samud an gane min qabl din nan min qabl ihlaki adam wa samud domin annabi Nuh ya riga su zuwa sai Allah ce min qab ai ku ɗauki karatu ha'ilau ma'abuta ƙur'ani yadda Allah ya harkar da mutanen annabi Nuhu min qabl innam kanu qauman fasiqi mutanen annabi Nuhu zan mutane ne fasikai su ne mutanen wato wannan gumakan nan guda biyar akwai wuddan akwai wuddan akwai suwa'an akwai yahus akwai yahu akwai nasra Allah ce wa kad adallu kathira kuma kane amma asalin su malamai suka ce wasu mutanen kirki ne wuddan da yahus da yahu wa nasra mutanen kirki ne da suka mutu Allah ya karbe su sai kuma mutanen annabi nuhu sai suka dawo suka maida su butun butumi wallahu alam suna bauta musu da sunan su ne allolinsu to dama ita bautar wani Allah ba maka duk dukkan halitta Allah ka bautawa ba Allah ba gunki ne ko mai rai ne ko marar rai ne ko mutum ne ko wane ne in ka bauta masa ka ce shi ne Allah to ai ka mace shi yasa mu ma hatta imamul busiri yake yake yake nuna mana yake mana yake mana wa'azi yake cewa duk abin da za ka yi karkacewa manzon Allah Allah duk abin da za ka yi karkacewa manzon Allah dan Allah amma duk abin da za ka yi a ibada ya halatta ka sa manzon Allah a ciki kai wata ibada ma in baka sa manzon Allah ba wallahi Allah ba zai karba ba asalin wannan gumaka wanda mutanen annabi Nuhu suka bautawa asali mutane ne suka dawo gumaka to ba bambanci a wajen bautar wani Allah da gumaka da mutane duk abu ɗaya ne Imam al-Busiri yace mana da'amat da'atul nasara fi nabiyihim واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي وانصب إلى ذاته ما شئت من شرف وانصب إلى قدره ما شئت من إذن فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرف عن هنالكم بفمي يجدع kai mai san manzon Allah kabar kabar madda atul nasara abinda duk kiran da nasara suka yi akan annabi su annabi isa kai karkai amma duk abin da za ka hukunta akan manzon Allah ka hukunta shi wahtakimi ka tsaya ka lura sosai ka san abin da za ka kai ga manzon Allah wani wani mawaki na cewa zinil qawla in hawalta madha muhammadin duk lokacin da za ka yi manzon Allah ka girmama shi zinil qawla wannan magana da za ka yi sata akan ma'aunin shari'a fafi kulli kaulin mustahilin wa ja'iz a dukkan magana akwai abin da mustahili ne ba a gaya wa mutum akwai wanda ya halatta so da in za ka yabi manzon Allah zinin kaula ka gwada shi ka sa shi a shari'a ba komai za ka ce wa manzon Allah shi ne ba dan san ka da annabi ka ce Allah ne wal iyaz billah kai shirka ko ka ce dan Allah ne wal iyaz billah kai shirka amma in ka ce manzon Allah ba a raba shi da Allah kai ne ne Allah ya faɗa da yawa alƙur'ani in ka ce ni addu'ata in na gaya wa Allah ba zai karɓa ba sai na sa manzan Allah ka yi daidai in ka ce ihijinar iyaka na abudu wa iyaka na sa'inu sai ka ci gaba Allah kai kaɗai nake bautawa Allah kai kaɗai nake neman taimakon ka me za ka ce gaba sai ka ce ihijinar siratul mustaqim ko ya Allah ka shiryar da mu ta farki madaidaici sai Allah kuma yake cewa wa innaka latahdi ila siratal mustaqim a cikin Qur'ani kuma wa innaka latahdi ila siratal mustaqim wa zai shirye da kai ta farki bane da shi manzon Allah ne a cikin Qur'ani duk cikin Qur'ani wa innaka ya rasulullahi latahdi ila siratal mustaqim wallahi kana shiryawa zuwa ta farki madaidaici manzon Allah ke to saboda haka nan duk lokacin da aka zo magana ya gusa da ya wa nasra wanda suke kokarin rage darajar al'umma yawan alpopulation na manzan Allah sai su rika ɗauko wannan kisa ta annabi Nuhu da Yahusu da Ruka da Nasara suna cewa asali mutane ne aka bautawa wasu sai su dawo da abu kuma su ce ai yanzu ma an dawo ana bautar wani Allah kul ya billah to shi yasa muka ga wannan magana babu wani mutumin kirki wanda zai bauta wani Allah yana musulmi soyayya daban bautawa daban ba bautawa manzon Allah manzon Allah san shi muke yi shine madogaran mu in kaga muna san shehu saboda manzon Allah ne ba dan yana Morocco bane ko na Algeria in kaga muna san shehu saboda manzon Allah ne ba dan yana Senegal bane ko yana Kaula wallahi da ba su tare da manzon Allah ba ruwan mu da su mutun nawa ne a Senegal ba mu san shi ba mutun nawa ne a Algeria ko Morocco ba mu san shi ba wannan mun san su ne muna san su ne saboda manzon Allah shine kawai laisa illa shi yasa in aka taba manzon Allah muke damuwa ƙarshen damuwa ƙarshen cin mutunci shi yasa wanda suke so su taɓa su cakule mu su yi mana cakulkuli sai ce bari mu taɓa manzon Allah wallahi haka ake bari mu ga mu bari mu taɓa shi mu ga yadda za ku yi haka ake ciki yanzu ba to wannan Allah ya ce Allah ya aiko annabi Nuhu min qabl wa qaum nuhin min qabl innahum kanu qauman fasiqin mutane ne fasikai saboda me suna suna bautawa wayannan dodanni wannan gumaka guda biyar zamu ga annabi nuhu alaihi salam yanda ya fara kiransa shi ma wato ya fara da wannan mutane shine farkon annabin Allah wanda Allah subhanahu wata'ala ya aiko shi cikin mutane kai tsaye annabi nu ya sha gwagwarmaya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wani kawun ayoyi ya zo cikin mutanensa falabi sabihim alfa sanatin illa kamsina aman ba a kasa hun tufan wa hun zalimun ya zauna cikin mutanensa shekara ɗari tara da hamsin yana ta wa'azi yana cewa ya ƙaumi ya ku mutane na inni lakum nadhirun mubin ni mai muku gargadi ne mai bayani duk abin da nake muku karara ga aya mubi ba gura-gura nake faɗi muku ba ba wani yare nake gaya muku wanda ba ku gane ba duk abin da nake gaya muku kuna ji karara mubi an ibudullah abin da nake ce muku ku bauta wa Allah wattaquhu ku ji tsoron Allah wa ati'uni ku bi ni da bi na shi da bin Allah kun gani wa adi'u ne bai ce wa adi'u Allah akwai adi'u Allah wa adi'u rasul tana nan wa adi'u ne akwai wannan gurin kenan domin ba za su ba su ga Allah baye a yanzu annabi Nuhu ne a gaban su saboda haka su bi shi me bi to me zami ya rasulullah me zami ku to nan bin kenan ya rasulullah me zami shine wa adi'u ne faɗi mana abin da zamu faɗi mana abin da zamu aikata shine wa adi'u ne fattaqullaha ku ji tsoron Allah wa adi'u ne ku bi ni haka yi kin dinga kiransu ya dinga kiransu wa tsayiwo ni lakum nazirun mubin annabi sallallahu alaihi wa tsayiwo yaghfir lakum min dhunubikum in kuka bi ni Allah zai gafarta muku daga kurakuran da kuke yi wa ya'qilkum ila ajalin musamma Allah ya jinkirta muku zuwa lokacin da ya so inna adallahi idza jaa la yu'akhkharu lakum kuntum ta'lamun ajalin Allah in ya zo ku sani kowa mutuwa zai ba za a ƙara ma ba za a rage ma ba yayi ta yin wannan wa'azi har ya fara kosawa وقال نوح يا ربي انهم عصوني يا ubangiji mutanen nan fa suna ta saba mini wattaba'u man lam yazuru malu wa waladu illa kasa suna bin abinda duki ba zai kara su a dukiya ba ba zai kara su a yaya ba sai asara kawai yayi ta wannan wa'azi kai karshe da ya kule sai ce rabbi la tazar alal ardi min al-kafirin tayyara innaka in tadarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajran kafara shi yasa ce kanu qaumun fasiki a ƙarshe musu wannan addu'a ya ubangiji wannan mutanen na gane kissoshi da malamai suka dinga bada labari na annabi nuhu alaihi salam yazo bawan Allah yayi musu wa'azi yayi musu wa'azi marasa kunya matasa sai a haɗa shi da samari ke kubi shi ku raka shi sallallahu alaihi wasallam tibe shi hadda dan taba shi suna yi sallallahu alaihi wasallam Allah yana gani saboda hikimarsa da abin ya kai Allah ya ga lalle haka din ne sai ya ce to shikenan kere jirgi shine jirgin ruwa ya fara kere jirgi da shi da 'yan jama'arsa suna yi suna zo suna mai izgili to an bar an bar annabcin da wa'azin an dawo daga manzancin kuma yau an dawo sassaka jirgi a'a to in ka gama za mu saya haka saka rike masa in ka gama ashe a'a nu an dawo kaza kaza suka dinga mai iskilanci kissar da ita ma ma'rufiya jidda har lokacin da halakarsu ta zo dubana ya zo kuma jarabtaka ta ubangiji haddadansa kan'ana yana ciki Allah ya aiko ya sa hikimar Ubangiji, kar ka ga wani annabin sai ka ga Allah ya jarace shi wajen matan shi. Ko? wani annabi sai ga jarce shi wajen ƴaƴan shi wani annabi sai ga Allah jarce wajen danginsa kabilarsa danginsa su ne za su fi ainihin usura masa kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba Abu Lahab din nan sabu ga sunan danginsa ne to kowane manzon Allah akwai irin jarumtaka da Allah yake masa domin ya gwada shi ya gani kun dai ji kissar yanda halakar ta zo duka mutum arba'in wani kaulin a ce mutum tamanin Allah ya ce ɗauki dukkan ainihin abin da za ka ɗauka na kulle zaujen sinai ga dangin aure guda biyu ka saka cikin su wannan kisa ne ma'arufiya Allah ya halakar da su cikin ruwan tufana sai ga ainihin wato annabi Nuhu alaihi salam a cikin jirgin ruwa da shi da jama'arsa da nau'in halitta za a je a ci gaba da akwai a cikin jirgin akwai sam akwai ham akwai yafisu akwai sam akwai ham akwai yafisu wannan su ne asalin danginmu da aka sauka daga wannan wastawar ala judi waƙila buɗe da alƙawar zalimin bayan an je judi din nan an sauka wannan sam da ham da ya fi su su ne suka ɗora akan haifar mu gaba ɗaya aka same mu in ka ga mutum jajawur jajawur wani ka ga jajawur ja irin na nama wani ga ja farfari wani ga baki wani wulik wani baki kirin duk daga cikin sam ham ya fi su aka samu sai ga in ana baka labarin wato yadda aka yi halakar da annabi wato mutanen annabi Nuhu a wannan ruwa abin khayal zai zo maka kaga kamar kana zaune a masallacin nan amma ga ka can a wani guri ana baka labarin mai daɗin gaske Allah yana faɗa fi mojin kaljiba tana tafiya fi mojin kaljiba wannan jirgi na tafiya fi mojin kaljiba ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني ونادى نوح ابنه ruwa ya zo ruwan dubana babban ruwan dubana ba ba dubana na bai da Musa ba dubana ya cinye duniya ruwa ne gaba ɗaya ko ina ruwa kawai a to tunda Allah ya Allah ya karɓi du'ayin sa kar ka bar yaran household guda ɗaya wanda yake magidanci kar ka bar shi a duniya in ba wa'annan mutanen da suka yi imani da ni ba Allah mutanen nan ba su kunnan kashi gare su shekara 950 ana musu kira eh ka san dole annabin Allah ya fusata yace la tazar alal ard min al dayyara kar ka bar a kasan nan ka bar mutum dayyaran malamai suka ce dayyaran mutum ɗaya kowane irin mutum ne dayyaran ne kawai Allah kuma ya karba ruwa ya zo ya ci duniya sai wannan jirgi sau da haka sai ga ɗansa yana cewa ka ji ɗa da uba ta ƙadari baya binsa amma yana cewa ya rabi in nafni min ahali ya ubangiji in nafni dama Allah ya ce zan tsirata da kai da iyalinka sai ce ya Allah ya rabi in nafni min ahali wannan ɗan nawa kana yana daga cikin iyalina sai Allah ya ce a innahu laysa min ahlika bai daga cikin iyalinka innahu amalu ghayru salih saboda gaba ɗayan shi baya aikin kirki ba mutumin kirki bane wannan yake nuna idan ko dan wane ne kai ko dan wali wane ne ko dan annabi ne kai ko dan shehi ne waye kai ko dan waye kai in ta kadari kai ta kadari ne kawai ba ruwan Allah da kai to saboda ka a takaice dai wannan nan za mu tsaya kisar annabi annabi annabi nuhu kenan insha Allah gobe sai mu dora daga inda muka tsaya Allah ya ba mu sa'a wanda suka zo wannan guri Allah ya biya mana bukatun wanda suke daurewa suna zuwa Allah ya kara mana budi ya biya mana bukatun mu albarkacin wannan rane kuma magana da rajiyar nan yan uwa sai muke ta ganin development ci gaba ana ta samun cigaba ana ta samun cigaba cigaban da ake samu da yawa daga cikin mutane suna ganewa da yawa wallahi suna gane cewa idan dai aka ce mutane yau sun waye gari da sunan addini a ce babu wanda za a taɓa janibinsa sai manzon Allah to babban bala'i ya shigo cikin mutane komai mutum yana cin ƙasa ya yayi ta shuri wallahi alazimi duk wanda yake taɓa manzon Allah ko da wasa ne Allah ba zai bar shi ba muna ƙara nana ta wannan wani bawan Allah ya burge ni jiya wallahi mutumin nan yana daga cikin makiyanmu yana daga cikin makiyin yan dariga Abdallah ga- ya tunda alheri ne kamata yin fada Abdallah gadan kai din nan na gan shi a waya yana huduba ko huduba ce- waccan juma'a ce yana huduba alama da huduba ce yake yana kuka yana cewa yanzu manzon Allah za a rika yi wa haka annabi Muhammadu za a rika yi wannan har ya zama shine abin misali akan abin da ba na kirki ba manzon Allah namu annabin mu Muhammadu za ku rika mai haka sai ya fashe da kuka wallahi jama'a sai na ji ina san shi wallahi alazimi sai na ji a raina ina san shi kuma yana daga cikin makiyin mu wallahi kuma kiyayyar da nake mai wallahi yanzu na rage ta yanzu wallahi sanda nake mai ya kai 55 zuwa 60% saboda wannan maga kukan nan da daga yana yi akan manzan Allah wallahi har raina na ji ina san shi ko ba wahabi ne makimu ne dibi irin yadda ya profesa magaricin mutunci kwanaki irin yadda yake wa 'yan dariga amma saboda wannan maganar da ya yi akan manzan Allah to shi yasa bala'in kungiyanci jama'a mu tafiyan ba kungiya ba ce mu ba ma kungiya tafiyan mu tafiya ce kawai ta Allah idan ka biyo layi kowaye kai sai mu yi da kai in ka in dai baka shiga dirren layin ba baka shiga wannan jan layin ba to wallahi za mu yi da kai amma ko dan gidanmu ne ko ciki ɗaya muke da kai ko mahaifinmu ne in dai ka shiga tr- track na manzan Allah ka taɓa manzan Allah wallahi za mu yi ba kai shi yasa za ku ga mu mun ci jarabawa tijjanawa sun ci jarabawa kadirawa sun ci jarabawa akan manzan Allah tijjanawa an samu wani abdul inyan wani dan hakika da ya fito yana zagin Allah yana taɓa mutuncin manzan Allah duk kasan nan ba wanda bai san irin matakin da malaman mu suka dauka akan shi ba maulamu shaidar son bonci a kawo musu shi wallahi za mu kashe shi mana ita haka rabi ku ga irin farin cikin da ya rika yi duk manyan mu ba wanda bai magana a kai ba akwai wani wani wani dan mina waye waye samsun mina shehi ne ba a garin a garin amina yana wazifa da almajiransa da komai amma ya fito na zagin sahabban manzon Allah wai da sunan shi dan dariƙa ne muka fito muka mai fata fata muka ce ƙarya kake kai ba batijja ne bane janan gaskiya ba zagin sabon manzan Allah muka yi mai fata-fata muka kwantar da shi yanzu ina labarinsa ƙadirawa su ma suka ci jarabawa ɗansu gidan ƙadiriya ba wanda bai faɗa da abin jabbar ba in ka ɗauke mutum biyu su ma ta'assubanci ne wanda daga baya su ma dai sun nuna sun nuna abin nan amma dukkan gidan gaba ɗaya ba wanda bai faɗa da abin jabbar ba ƴaƴan gidan saboda me saboda manzon Allah manzon Allah ba mutane suka dauki suka suna mamaki abinda kake tunani ba zagi bane in kai manzon Allah zagi ne mutane sun kasa gane wannan shi manzon Allah ba a ba a misali da shi in dai misalin ba mai kyau bane ba a yi da manzon Allah za ka yi da kowa ka zauna lafiya amma da Annabi Muhammad kaga suka ci jarabawa suka mai bara'a dukkan kadirawa suka mai baranta da shi yau sai Allah ya jarabce yan izala su ma cikin su sai aka samu akwai mutanen su dan gidan gumi ku je ku samu jali jalingo jali jalingo ya zaki manzon Allah ya zaki iyayen manzon Allah Imam Ali zakin da yau Imam Ali ko ɗanka ba za ka mai wannan zakin ba zagi ta uwa ta uba ya rika sai jina Ali jali jalingo yana nan amma ba ɗan ƙungiyar izala da ya fito ya yi magana a kan wannan saboda ɗan ƙungiya ne wannan shine bala'in ƙungiya shine shine musibar ƙungiya yau ga wani ya zo a tanshi ga abin da ya faɗa kan manzan Allah ga ma wani yaro na jiya nan ake gaya mun bayan nan naji nan Mustapha ake gaya mun daga bayan naji abin da yake faɗa shi ma ya fito ya samu dama shi ma kan manzon Allah amma sun haɗu gaba ɗaya saboda kungiyanci da kin Allah da yanda Allah yake so nuna su cewa ba dan Allah suke addini ba dan kungiya suke Allah ya jarabce su da Allah zai sa su jarabawar da su masu ce to tijjanawa cikinsa an samu wanda ya yi kadirawa cikinsa an samu wanda ya yi to mu ma yau mun samu namu ku fito a hukunta shi ba haka yi kamata ba to kuma da yawa daga cikinsu masu hankalin cikinsu masu ilimi sun barranta da wannan magana cewa suhul adabi ne shi ko manzon Allah in kai mai suhul adabi to hukuncin ka menene zagi ne kai in dai kai manzon Allah suhul adabi zagi ne kawai hukuncin kisa ne a yi ma hukunci kawai a batar da kai to Allah mun gode ma mu mun ci jarabawar yanzu ku ɗauka misali yanzu ko a nan garin ko mun tijjaniyar da kake yi in dai ka shiga red line mu, to za mu yi ba kai yanzu a nan garin nan inda muke akwai mutumin da mutumin mu ne amma da muka fuskanci yana ɗaurewa 'yan hakika gindi ‘yan hakika maƙiyan shehu tijjani maƙiyan shehu ibrahim maƙiya manzan Allah maƙiya dukkan ɗariƙa ta ko'ina maƙiya gidan nan ne maƙiya unguwan nan ne ya ɗaure musu gindi duk inda suka tashi shakkiyancinsu in suka tashi yanzu shine shehinsu duk shakkiyancin da za su shine yake ɗaure musu gindi zai je gindinsa shine shehinsu shine malaminsu yanzu kun gaba rogo da shi ba abin da za mu tashi ana mu kira shi kuma wallahi ya fata kuma ya shiga rami kuma wallahi ba zai fito ba sai dai in ya tuba wallahi ya tafi kenan ina gaya muku wannan duk wanda ya shiga red line ya keta hurumin manzon Allah ya keta hurumin shari'a to ba mu ba shi mu ba kungiya muke ba duk yadda kake muke da kai in dai ka saba wa manzon Allah ka saba wa shari'ar Allah wallahi ba ruwan murfi so da kayan uwa wallahi wannan bawan Allah Abdullah gadan kai wallahi ina gaya muku sai naji ina san shi da Abdul Muttalib shi ma ina ji ina san shi kuma duk yan yan izala ne duk wanda zai fito in dai zai magana akan wato ya kare wannan ya ce ba ai wa annabi daidai ba wallahi sai naji ina san shi to a hankali masu hankalin za su gane wanda za su cire giyan kungiyanci za su gane kuma wallahi muna faɗi wa hukuma ta Najeriya ko hukumar jihar Bauchi ko da yake albishirin da zan mana mai girma gwamna na Bauchi ƙauren Bauchi ya yi sako jiya jiya ne ko shekaran jiya yana gaya wa al'ummar musulmi musamman na jihar Bauchi cewa wallahi sai an yi wannan tusiye din yanda aka yi Abdul Jabbar wallahi shi ma sai an masa kuma ko ba a yi masa ba mu mun san shi ma ya gama wallahi kuma hanya mafi sauki wanda musulmi za mu haɗa kanmu shi ne a yi hukunci wa wannan mutumin in ba a yi ba babu wani abin da zai taso a ce bari mu haɗu za mu sanya namu ya namu zami masoya manzan Allah kowace aƙida kake in dai ka yi da maulidi kana girmama annabi Muhammadu kana girmama iyalan annabi Muhammadu kana girmama sahabban manzan Allah wallahi za mu yi da kai muna tare da kai sai mu haɗu mai ƙungiyar mutum ta Najeriya mu ne musulmi mu haɗu masoya manzan Allah da abin da za mu rika yi tare. Allah ya ƙara shirye da mu. To. Na iya mai na ƙarshe itikari? wannan tambaya ce muhimmiya mai matsayi itikafin mace a wannan zamani mace hawa uku ce akwai mace mai aure akwai mace budurwa akwai mace bazawara ko to wace macen idan zawara ce za da yanci ta itikafi amma itikafin ta zai zama gefe ne cikin masallaci ne za ta tsaya gefe ko bayan abin da za ta yi zaman kanta take yi idan budurwa ce da izinin babanta ko izinin danginta za ta iya yi haka idan mata aure ce da izinin mijinta ya yi da take itikafi amma ita kun san ita su mata dole a masallaci ba za a zama irin hukuncinsu ɗaya da maza a wurin zama da sauransu ba dole su kasance su mata ne kamar idan a ce mata za su yi cikafi a wannan masallacin sai a sa ainihin wato hijabi a nan sai zauna baya ba a ganin su ita ita hidin da musu na yi cikafi su babu laifi mace ta yi cikafi za ka ina jin tambayar ai duk ɗaya ce ma ko Eh, na iya yi cikafi ko in kika ce kin yi cikafi kewa ce ce zaura ce ke ko shine dai an sa ki sami izinin mijinki za ki iya yi in kin sami izinin in zaura ce ke ba za ki abin nan ba za ki yi cika da ki in budurwa ce ke kika sami izinin danginki iyayenki ko mariganki za ki yi cika da ki. duk abin da Allah ya- ya- ya- ya sa falala ta mata ba ɗauke ta maza kai ba ɗauke wa mata ba sai dai ah, idan mai aure ce ba na ba ki shawara ki yi tikafi wannan wannan wannan wani fahimta ta ce amma kuma tana da alaka da hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu mata sun yi eh, wafat suka yi delegation suka yi delegation suka sa wata daga cikin mata na mace sunanta suka je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tace ya rasulullahi ni wakiliya ce ta mata duk matan garin madinan nan ni da muka wakilto ga mu da ni da wakilai na mu wakilai ne ni ne mu zan magana da yawon su ce ya rasulullahi maza an ba su abubuwa da dama za su yi kaza za su yi kaza ga za su yi jihadi za su je su yi jihadi ga falalar jihadi ga ibadu da yawa wanda suna da dama su je su yi mu kuma ainihin wato mata me matsayin mu manzo Allah sai ce alhamdulillah matsayin ku mata idan mace ta tsaya ta tsaye da sallolinta guda biyar ta yi azuminta ta bi mijinta to wannan sallah da azumi da bin miji da ta yi zaman aure da ta yi to yana ruɓanya ma wannan aikin da kuke ganin maza suna yi na jihadi an gane to saboda haka kin ga maimakon ki yi tikafi yanzu kila in mai aure ce fa kenan kila mijinki ya fi bukatar ki yanzu goman karshen nan Eh, misali eh, kamar ɗabi'a mu ma- ma- ma- maza sun fi bukatar mata saboda hidindimin buɗe baki da safur da sauran abubuwa da azumin ramadan so za ka sai nake gani eh, da ki yi cikafin to gara eh, ki ki mai da hankali wajen wajen wajen hidimar ɗakinki wajen hidimar mijinki da 'ya'yanki zai fi miki alheri akan a ce ki yi itikafi domin na tabbata in kika yi itikafin inda da auren ki sai kin shiga rayuwarsa na tabbata sai kin shiga rayuwarsa wasu mazan kuma suna da alkunya kila yana jin nauyin ki eh, sai ya ce ki je ki kila aran ta kuma baya su Allahu a'lam assalamu alaikum na'am na'am na'am eh masu kankan ba ne akwai hadisi wanda ya nuna haka cewa idan sallah ta zo ran juma'a kamar sallar idi an ɗauke maka ba za ka yi sallar juma'a ba wannan magana yake ta mazhaba ta hambaliya akwai cikin hambaliya ma wasu sun tafi wasu kuma su tafi akan wannan ba saboda haka mu a mazhaban mu ta mali ai shi ma maganganun da suke suna cewa juma'a ba ta zama wajibi akan ka bane amma za ka iya zuwa ka nemi lada to sai nake ganin in banda rudu to me abin faɗin kuma sai kamar mutum ya je ya samu ladan sako me hikimar za ka ji suna cewa in ka- in in aka yi idi juma'a ta tsare kanka ta tsare kanka to amma sallar azhar ai ba ta tsare kanka ba to ba sai ka bashi je sallar juma'a shi ba shi kenan to sun dogara akwai abin da suka dogara da shi akwai hadisi na manzo Allah wanda ya nuna haka din manzo Allah yayi sallah ranar juma'a kuma ba a je aka yi idi ba amma malamai suna ta magana akan wannan ba a je aka yi sallar juma'a ba akwai malamai suna ta magana akan wannan amma magana ce ta mazhaba ko magana ce wanda ake kawo fatawa ta rudu fatawa ta rudu saboda haka eh, ranar juma'a in Allah ya sa maka sallah to kowa in an bi liman mun yi sallah tare da liman mun yi sallar idi da kuma ba juma'a na nan mu zo liman zai zo za mu yi sallah wannan shine mazhabu mu na'am naga wannan daga na'am ai sharadin itikafi alga ai sai a masallaci shi yasa na ce in za su zo masallacin sai su zama imma a a haraba nan ko kuma a sa wani ainihin wato wani hijabi a nan ba su zauna ba za ga wasu masallatan namu za ga ai matan suna yin tikafi shi sharadin yin tikafi sai a masallaci eh saboda haka dole sai dai in za su yi don ake sa na ce idan mata aure ce shawarar ta zan bata kace ya fi gaskiya to alhamdulillah liman ya zo? Ah. Malamai mana